الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau 23 ga watan shaban hijira tana da 1444 wanda ya dace da sha biyar ga watan uku miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin akarabul masalik da 22 go daidai na za mu tashi yawwa ya ce wa fihi wa fi adadi go muna magana akan shika muka ce shika akwai sarihi kalma bayyananne akwai kuma kinaya na zahiri akwai kuma kinaya wanda yake kafi wanda ba zahiri ba bambancin su shi sarihi sarihi bayyananne shine kalman da koda mutum bai faɗa da niyan shikan matarsa ba in je lokacin da zai faɗa ya faɗa da niyan wannan kalman kawai ta sauku ba dai ka faɗa da niyan kalman ba ta sauku shi ko kinaya ko ka faɗa mata da niyyar kalman sai ka giya mata da niyyar shika saboda kalman baya nuna shika zahiri mun gane to shine a kalmomin na kinaya ɗin akwai wanda idan mutum ya faɗa kawai za mu ɗauka shika uku ne kamar antibatatu ko a ce abluki ala garibiki kawai wannan shika uku ne ba a buƙatar niyyarsa ba a buƙatar tambayan adadi akwai kalman da kuma idan mutum ya faɗa za mu ce wannan kalman shika uku ne sai dai a niyyarsa yana nufin ƙasa da uku to za a ɗauki niyyarsa wani kalman kuma in ya faɗa za mu ce wannan kalman yana nuna shika ɗaya ne sai dai niyyarsa ya nuna sama da shika ɗaya to yanzu kuma ga wani kalma shi wannan kalman ana karɓan niyyarsa wajen shika yake nufi ko ba shika ba sannan kuma ana karɓan niyyarsa wajen adadi idan ya faɗa za mu ce mai kake nufi ya ce na sake ta sai mu ce nawa kake nufi adadin da ya faɗa shi za amfani da shi shi ne wafiyi ai wafi asali talaki wafi adadi ana karɓar niyyar sa fihi cikin shika yake nufi ko ba shika ba wafi adadi da kuma adadin ya ce ɗaya ne ko sama da ɗaya duk za a karɓa cikin me fi cikin da mutum ya ce wa matarsa iza bi wance ta miki wani guri wansarifi ko kuma juya irin ko ta fita ne ba da izinin shi tana dawowa ya ce juya ki koma to au ko kuma kawai ta bata mai rai ne ko wani abu ne ya faru sai ya ce lam ata zo wai ya ce ni dai kan ban yi aure ba kaji ga matar amma ya ce ni dai ba ni da aure au ko kuma kila lau aka ce mushi alaka imratu mal abdullahi kana da mata kuwa fa qala la ce gaskiya ban da mata to yanzu wannan kalmar me yake nufi kuma ga mata to yanzu za a tambaye shi ba ka da mata to wance fa ce wallahi tsabar bata min rai dai take ne sai nake ni kaman ban da mata ma ka zuba da biyu shi ka yi faɗa in ko ya ce haka tun da kan ya ce ban da mata ai kawai na sallame ta ne kaga yake ne ya zama shika to amma nawa wannan adadin shi ma za a yi da abin da yake ne ya ce alaka yin ra'atun faƙari la ko au ko kuma ya ce wa matar shi an ci hurratun yanzu dai ina ga ke kin samu yancin ki kawai ke ya ce au mutaqatun ko ke abar yantawa ce au ko kuma ya ce ilhaqi bi ahliki ki risku da iyalanki mana koma gidanku ba mutum yana haka bai kori matarsa ya ce tattara ki tafi gidanku to wa'annan kalmomin kalmomi ne masu rikitarwa wanda in mutum ya faɗa akwai tunanin shika ne akwai kuma cewa ba shika ba ne sai an tambayi niyyarsa to saboda haka duk wanda ya ji matar shi ɗaya daga cikin wannan kalmomin ko ya ce ba da niyyar shika ya faɗa mata ba wa uki ba za a ukutar da shi saboda ya sa mutane a cikin rukani wa in qasadahu yace kai idan mutum yayi niyyar shika ma bi kalmatin da kowace kalma ma wance ka mun ruwa wai da niyyar shika ya ga mata ko wance zo da niyan shika duk shi kenan ta tafi tun da niyyar tashi kalman da ya faɗa din da niyan shika shi kenan ya tabbata au sautin kai ko wani murya yayi yayi ah ko yayi ihu ko yayi wani abu ne na murya wannan muryan yana nufin ya sake ta ne shi kenan ta tafi wannan kaga tsakanin shi da Allah ke ko kuma in ya faɗa ya ce ai muryan nan da nayi ina nufin na sake ta ne shi kenan ta tafi la in qasada talaffuza bihi amma ba ta saku ba kuma ka ji wani magana ba ta saku ba in yayi nufin zai lafazin shigan fa'adala harshen shi sai karkata ligairi zuwa ga wani abu galadan da kuskure ba ta saku ba ya zo da ya bude lokacin da a to bari ka ji mana ya zo da niyan cewa zai ce wance na sake ki yana zuwa to dama ya saba yana zuwa gida zai ce wance kamun abinci kawai da ya zo yana cewa wancan sai bakin ya ɗauke shi sai ya ce wance kamun abinci sai ya shu kuma da ya buɗe bakin da niyan shi kai ne amma bai faɗa ba to tunda bai faɗa ba an rasa rukuni na sarihi an kan lura wannan sarihi wancan kinaya muke magana wannan kuma yayi niyan zai faɗi sarihi ne shi kuma sarihi rukuni ne sai ka faɗe shi to yanzu kuma da yazo ya da niyan zai sake ta baki sai ya dauke shi ya faɗi wani kalma ba shi ka ba sai kuma ya canza shawara yayi shiru shikenan ba ta ba mun gane kaga fa'adala harshen sai karkata ligairi zuwa ga wani kalma ba shi ka ba galadan ya yaka saboda kuskure ne fa to duk da haka bata saku ba saboda sarihin shika din lalle ainihin rukuni ne kalman shikan in mutum bai faɗi kalman shikan ba bata saku ba au arada ko kuma yana nufin an yandika bi salati ya furta shika uku ne ya zo da niyan kawai yau kan zai saki wance shika uku fakala sai ya ce an ci ɗalikun wance na sake ki wasa kata sai shi bai ce uku ɗin ba amma shi lokacin da ya zo ya zo da niyan zai sake ta uku yana cewa na sake ki wasa kata sai ya shiru bai karasa uku ɗin ba bai ce na sake ki shika uku ba nan ma sai mu ce to shika ɗaya ta saku ta saku shika uku ba saboda me shi ma shika uku ɗin ai sharafi ne sai an lafaza shi tunda da niyan shika uku kuma da niyan lafazin ya zo kuma bai lafazin ba shi kenan ba ta saku ba wala zuma bil isharatil mufimati shika yana lazimta bil isharati da nuni almufimati mai fahimtarwa wanda kowa daga kayi isharan yana gani ya san shika ne to ko baka bude baki ba ta saku kuma wannan ko ba ga baibai ba yanzu misali baibai dama shi ba magana dama shi maganar shi ma ishara ne kawai kira mace shi tana zuwa sai haka sai haka kaga shi wanda ya gani yana yin haka tunda matarsa ce nuna ta yi haka kaga aure yayi haka ya saka in yayi haka uku kwarai kuwa to wannan isharan koma ba ga koma ba ga baibai ba ko me magana ne a irin shi zai iya bace kasa yin magana aka ce kasa ce ta yi haka shi ke ta ka kai kada kai kai in yayi sama yayi kasa yana nufin na ango idan ya kada gefen dama da hagu yana nufin a'a wannan ai kowa ya sani saboda haka kasa ke ni sai ya daga yayi kasa shi ke ta ka aha na'am ومجرد إرس وبمجرد إرساله وكتابته عازما wato wajen rubutun shika da wajen aika shika akwai bambanci idan mutum zai saki matarsa ba ta gaban shi sai ya aika mata shika ɗin to daga ya aika ko ɗan saƙon bai je ba ta sauku ya ce wani e ka je ka ce wance na sake ta yana faɗa abu gai ya za ka kai wani dawo ka a ya ayyamin ya tabbata mujarrabi irsali yana cewa kai yanka ce na suke ta yana faɗa kawai ta so ko an da da ɗan sakon ko an yi fiye ta so ko wani tsarin su mana wato janyewa ko a gani kaga mujarrabi irsali kenan to wannan wajen aikawa wa kitabatihi hakanan da wajen rubutawa rubutu yana da ainihin sifa uku wani lokaci mutum zai rubuta da niyan ya sake ta ko ga rubutun ga takardar a hannun shi amma lokacin da yake rubuta ma ya rubuta da niyan ya sake ta wani lokaci kuma mutum zai rubutun amma ba da niyan yanzu ba na ga take-taken wancan din nan fa koyaushe rabuwa ne kar ma ranar rabuwan ta wadar da ni ba zai rubuta in kes in ajiye tana ƙara min abu kaza miƙa mata kaga wata tafi ba tunda ya rubuta ba da niyan shika ba haka nan kuma akwai zartarwa ya rubuta ya miƙa ya fitar a hannun shi da kuma bai fita ba to shine zamu karanta yanzu yace wajita bati aziman haka nan ta saku da rubuta shika aziman yana niyan shikan kawai ya ɗauko takarda ya rubuta lokacin da yake rubutawa kamar gata a gaban shi ya yi niyan ya sake ta ne rubuta to yanzu wannan takardan ko ya bata ko bai bata ba ta su ba na gani a kama a yi yaga ba ko kun yi yaga ta su tun da yadda niyan shi ya rubuta wa illa idan ku ya rubuta ba da niyan shika ba kawai ya rubuta ne in case ya ce bari in rubuta in ajiye ko kuma irin kawai gwadawa yake ko wani abu da ya rubuta amma ba da niyan ya sake ta ba to yanzu wannan ba ta saku ba fa bi ikrajihi sai ya fitar da wannan takardan azumin yana niyyar shika amma in ya boye takardan ko shekara nawa za ta yi ba ta saku ba kuma diran da yayi ya ga ya zuwar shi kenan abin ya wuce to aw wusulihi ko kuma saduwan takardan zuwa gare ta in takarda ya sadu da ita ba ruwanmu da cewa ba da niyyar shika ba yanzu misali gashi nan kaɗin ka ne kai ka rubuta da ka rubuta sai ka ɓoye kana ɓoyewa garin bincike bincike kawai sai ta zo ta gani tana gani ta ɗauki takarda ta kawo ta zo ta ce mijina ya sake ni ina hujja ga takarda aka kira ka la ai na kira wannan takarda kai ka rubuta ta ce wallahi ina rubuta ma ba da niyya bane ina ba zai ma amfani ba takarda ya isa gare ta ka ga ita wannan ai hujja ne tunda ka tabbatar da kai ka rubuta aha la bi kalamin nafsiyin amma shi ba ya tabbata da zancen zuci wai kawai mutum a irin tunanin dan adam ne yana zancen zuci yace a saki matarsa wannan shi ka biyu ba aw fi'ilin shi yasa ma za ga aidiya yana cewa shi idan mutum ya saki matarsa da niyya bai furta ba ya wannan shi ka yace ana kaula ne misali mutum ne dan Maiduguri ne yana aiki a Abuja duk juma'a zai zo litinin ya tafi ba akwai irin wannan ba kawai sai ranar laraba sai ga kanin shi ya je na kuka me ya faru ya hau jirgin safi ya ja same shi a wani ya faru ya ce wallahi wannan abin da wannan sai ya isa ya ce wallahi malin haji ya ce mamarsa kamari haji ya eh to bai dai ce komai ba amma ran shi ya ce kai wannan matar na hakura da ita na suke ta ta ga a zuciyar shi ya saka amma bai furta ba kawai ranar juma'a yana zuwa ya samu suna cin abinci da hajiya abin ya daure markai shi kenan sun gama ya suka ware da hanci ani me ya faru ya tace me ya faru dan banza yaron nan ya ji ya shirye gulma ko me ya ce ma ai ga ya ce wallahi ƙarya yake ya za ni wance da ni ina da kyama da da wuce ta kaga abin da aka giya ma din ƙarya ne kai kuma lokacin da aka faɗa ka ji ka sake ta to wai ya yanzu wannan shi kaga anan yace bai lafaza ba lafazi din sharadi ne tunda baka lafaza ba bata saku ba sai ya ci gaba da zama aha yace me au fi'ilin ko kuma wani aiki babu wani aiki ko zancen zuci da mutum zai yi a ce matarsa ta saku illa an ya kuna adatahum sai dai idan wannan aikin al'adar su ne su al'adar su in mutum yana so ya rabu da mace akwai wani aiki ko ya kwashe kayan ɗakin ta ko ya kulle ɗakin ko ya bubbuge ta akwai dai abin da a al'adar su in mutum yayi wannan abin ya nuna ya saki matarsa to idan mutum ya aikata wannan abin shi kenan ya zama shikatin da adatul baladi ka sunna suke cewa wasu fiha qa'ilu ya ummi an wautar da mai cewa matarsa ya mamata wai tsabar jin daɗi sai yake cewa wanke yakin zo ma wai ya mamata matarsa ya cewa mamarsa ya ce wannan kalmar ba shi ka bane amma wauta ne wanda wawa ya za a yi mamarka da matarka ta zama mamarka au ya ukuti ko ya ce wa matarsa ya ukuti ya ƴar uwata kaga ya sha bamban da na zihari na zihari tashbihi yayi wannan kuma ya kira shi da harfin nida ne ya ummi ya ukuti ya ce wannan wauta ne ana wautar da shi amma kamar ya ukuti din kamar yana wata addini ne to shi kenan zai yiwu amma dai wauta ne tun da dai Allah Allah madaukakin sarki ya ce hurmat alaikum wa asbu wa nadu wa akhawatukum an haramta muku yan uwanku kai kuma ka aure da kuma kace yar uwata ka gani kaji wa nawihi da makawancin shi kaman ka ce ya ammaci ko ya kalaci da sauransu to wa in karrarahu bi abafin idan mutum ya maimaita shika ya ce na sake ki kuma na sake ki kuma na sake ki ya maimaita kalman shikan da harafin adafi kamar yanzu a yake kuma kaga wannan kuma kamar adafi ne aiko to ya maimaita kalman shikan bi adafin da kalman da ainihin harafin adabi kai au bi gairi ko ba da adabi ba na sake ki na sake ki na sake ki maimaita to lazima wannan ainihin maimaitawan ya lizumta amma fa fil madkhuli biha cikin wacce aka yi kwanan aure da ita ka gairiha kamar wacce ba yi kwanan auren ma da ita ba ya lizuma amma in na sakawu idan ya jero shi bai sa ainihin farki tsakani ba mu fahimci zancen idan mutum ya yi kwanan aure da mace ai akwai ka'idan da yake cewa wahiyar zaujatu ma dama fi iddati ba yanzu in ya sake ta ma ai tana nan a matarsa sai ta gama idda da zai ƙara sakin ta ai ta saku amma mutumin da bai kwanan aure da mace ba yana sakanta ta zama bayi saboda haka idan madukulin biya ce in ya maimaita kalman koda yanzu ya faɗa an jima ma ya faɗa goma ya faɗa duk ta saku amma idan bai kwanan aure da ita ba in je ya sa farki tsakani to na biyun bai samu gurbi ba tunda yana sakanta na farkon ai ta zama bayi ne tunda za zama bayi ni in ya faɗi na biyun ba shi da gurbi sai je ita din ma in na ta ƙahu idan ya jero shi an sake ki an sake ki an sake ki ya faɗa a gurguje sai mu ce to sun sadu da juna ta su kushi kawo illa li niyyati ta'kidin sai dai da niyyar ainihin karfafawa yanzu wani kai din za ka saki wanke ya ce to me na sake ta wani ma ya sake faɗa yake an sake ta to ka ga yanzu wannan din maimaitawan da niyan ya karfafa muku ne ita din ne idan an sake ta an sake ta din to kaga wannan ya maimaita kalmomin amma kuma maimaitawan da niyan karfafawa ne ba da niyan sabon shika ba to wannan niyan zai amfane shi ko sono ya maimaita za mu ce shika ɗaya ne tunda ya maimaita ne da niyyar ta'kidin da niyan karfafawa amma ba shi ma fi gairil adabi in ba da adabi ba na sake ki ce na sake ki na sake amma ya ce na sake ki kuma na sake ya kawo harufan adabi to kowane adabi yana rabe tsakanin na farko da na biyun shi saboda haka kowanne zaman kan shi yake in yi amfani da ainihin kalmar adabi shi yasa yake fi gairi adabi wala zima wajidatun fi rubu'i dalkacin wato shika ba a yin ainihin sashin shika ma'ana mutum ba zai wani bangare shika dole ka yi dunkulalle guda ɗaya idan mutum ya yi sashi komin ƙanƙantar sashin za mu cike mar to a ƙarƙashin wannan magana ya ce idan mutum ya ce an sake ya ce wance ina son sake ki amma gaskiya shika ɗaya muke yawa na sake ki kwatan shika ba shi rubuyi ba na sake ki kwatan shika shikenan shika ɗaya au sulusai dalkatin ko kuma na sake ki biyu cikin ukun shika bayan kasa shikan kashi uku ya sake ta kashi biyu banda ɗayan to duk ya shika ɗaya ya tabbata au nisfai dalkatin ko rabi rabi biyu rabi rabi biyu ka guda ne duk ya shika ɗaya ne au sulutin wa rubu'in ku fahimci zancen au sulutin wa rubu'in ko yace na sake ki suluti da rubu'in shika ɗaya cikin uku da ɗaya cikin hudu ai duk za su iya fita a kwaya ɗaya ko kwaya ɗaya idan ka kasa shi gida sha gida sha biyu ai za ka samu rubu'i ka samu sulusi duk a cikin kwaya ɗaya aw rubu'in wa nisfin ko yace ya sake ta rubu'i da nisfi ka gan ka kasa hudu ya sake ta gida uku kenan banda kwaya ɗaya duk dai shika ɗaya ne to ga inda shika biyu zai tabbata wal isnatani shika biyu yana tabbata fi me fi sulusi dalqatin wa rubu'i dalkacin kuma yin wancan wancan ya ce sulusin wa rubu'in bai sa idafa ba wannan kuma ya ce na sake ki sulusin shika da rubu'in shika kaga a wannan ɗaya shika ya sake ta sulusi a wancan kuma rubu'i kaga kowanne zaman kanshi yake ta saku shika tun da ya sa ainihin idafa sulusi dalkacin wa rubu'i dalkacin au ko kuma ya ce rubu'i dalkacin wa nisfi dalkacin na sake ki rubu'in shika kuma na sake ki nisfin shika to wannan duka shika biyu waɗalaƙu kulluhu illa nisfahu yace na sake ki shika gaba ɗaya nawa ne gaba ɗayan shika ba uku ba yace na sake ki shika duka uku kenan ban da rabi nawa ne rabin uku ɗaya da rabi to kaga ba a yin rabi na sake ki shika uku ban da rabi kaga ban da rabin uku rabin uku shine ɗaya da rabi yanzu wannan rabin za a haɗa shi da ɗan uwan shi ya zama shika biyu kenan gani wannan wadda la'u kullu a ba zai ba ai ya faɗi rabin ai yana yin rabin zamu cike mai fi isnataini ko illa nisfahu wa wahidatun fi isnataini haka yace na sake ki shika ɗaya cikin biyu ɗaya cikin biyu to yanzu ɗaya cikin biyu din nan sai mun duba matsayin shi mutumin mun gane yace me in qasadal hisaba in yana nufin ɗaya biyun na mathematics na hisabi in an ce ɗaya cikin biyu yana nufin ɗaya so biyu nawa ne ɗaya so biyu ɗaya so biyu biyu kenan in yana nufin hisabi ya ce na sake ki ɗaya cikin biyu sai mu ce to shika biyu ne in yana nufin hisabi ne wa illa in ko shi bai ma san hisabi ba fasara su ya zama uku ɗaya cikin biyu a cikin biyu ka ɗauko ɗaya ka jefa nawa kenan uku kenan Kwarai kuwa, in a hisabi ne ɗaya so biyu, biyu kenan. Amma ne ba hisabi ba ne kace ɗaya cikin biyu, uku kenan. Ka ɗauki ɗaya, ka je ba cikin biyu, ya zama uku.
na Shi ne, wa illa in ba hisabi yake ba fassara su.
na Aha. Ka an ci ɗarikun, ko mu tsaya nan? Ka an ci ɗarikun a talata.
na